Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fituwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya يا سيد أحمد تجاني خذ بيدي أنت الملاذ فهذا العبد في ديكي أنت العماد يا قوسي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت في ديكي وأنت باب نجاتي أنت منقذ من قد كان مشتبكا في شدة الديك يا قوس كل مريد لازم مرتجفا مما أراه من الأعوال والديك يا ندك البرايا أنت منقذنا من كل ما قرر من شدة الديك يا قاسم الأرض يا من يمدهم يا قطبنا القتم فانكذنا من الديك أشكو إليك أمورا أنت تتركني فيها يا شيخ وأنقذنا من الديك وأنت يا سيدي يا أبا العباس أنت لها ومن شاء ينجينا من الديك ما لي سواك وما لي غيرك يا قطب البرية أنقذني من الديك أشكو إليك أموري يا طبيبي أكن لا طبيبا فتنجيني من الديك فهذه جمرة في القلب قد وقدا فارقت جثة من شدة الضيق أفقد على جمرة ما عند تبتاها عني وتنجاني من كل تعريق وقم وإنا يا تعفي ومستندي ويا ملاذي إذا ما كنت في ضيقي يا ملجئي في جميل عليا وزري قم من كذا اسما قد كنت في ضيقي فأنت باب نجاة الكل قد بيدي وقم مقيتي إذا ما كنت في ضيقي أنكر طريقا فقد نادى مستجا وقم إلى الله وانكذ من ديك يا شيخنا غسق لله دين به ويا إماما به ينجى من الديك أنكذ قديمك من ديك هذا غبي وشدة عطاف في المذالك أنكذ ميمنة قادت تقاربه إلى للا فنادى بقذك يا سيدي أحمد سيدان قل بيدي أنت الملاذ فهذا الأمر بديك بدايك ما تجعف مصرة من الإله إذا غرقتني بك وأنا على طاقة أفوز بها ما شادت ما قتل بتوفيقي ثم صلاة ما تسليم أدميها على كفر وراء منجي من الشيك ثم غدعنا بالعباس سيدنا وصعب قول ما قد قال صديقي يا سيدي أحمد التجار قد بيدي أنت الملاذ فهذا العبد في ديكي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله yi da wurin tabbace da bi da wata maganin wani maka sauce suna na wanda ta lafa wata matala ar-rahman ar-rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المهدر والتالف بنظرة تأتي لنا بالزبر dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ke shi kadai bai haifa ba ba haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zuljalal wal ikram a yan uwa watan haihuwar shehu tijjani yana tunkaro mu shine watan safar to shine goron sallar da zamu yau zamu magana akan ɗariƙar da annabi bashi ya take a ƙur'ani da hadisi to farko Allah tabaraka ta'ala ya faɗi ya gaya mana ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا كودا دوكا إيماني كوبا الله كوما أيتن الله دوكا دسكا واتوزما شو أقبلنا لمرونكو واتوجاغورورونكو idan wani abu ya rikice muku a addini kuna jayayya cikinsa to ku miƙa shi ko ku maida shi zuwa ga Allah da ma'aikin Allah a ga me Allah ya ce me annabi ya ce in dai kun yi imani da Allah da ranar lahira wannan shi ne fa alkhairi gare ku kuma shi ne mafi kyawun duk abin da za a mai da lamari zuwa gare shi sannan maulan mu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa jazahu anna khairan ya ce wa hadhihi al-awrad at-tijaniyah wa ghayruha yunkiruha an-nasu ويقولون إنها بدعة يتي وليس كذلك فالبدعة ما لم يأت بالقرآن أو الحديث ولم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والورد ما هو إلا الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحيل لته shehu ya ce waɗannan auradai na tijjaniya da muke yi da waɗansu auradan waɗansu wa'arin mutane suna inkari suna cewa bid'a ne cewa ce ba haka abin yake ba bid'a shine abin da bai zama cikin alkur'ani da hadisin annabi kuma annabi bai aikata shi ba sahabbai ba su ba amma wurdi ba wani abu ne illa istighfari da salati da la ilaha illallah to bayan nan maulan mutum tijan da kansa ya faɗi kamar yadda ya zo cikin ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya an tambaye shi wajen aka ce sayyidina sheikh ayi ku zabu alaika shugaban mu shin za a yi maka ƙarya bayan baka kala na'am sai yace kwarai za a iya kila sai aka ce da shi wa kaifa na alamu zalika ya zani mu gane amma ƙarya kala sai yace idza sami'tum anni shay'an فزنوه بميزان الشرع فإن وافق فحملوا به وإن خالف فاتركوه yace duk abin da kuka ji an ce na ce ku auna shi da ma'auni na shari'a in ya yi muwafaka ku yi aiki da shi in ya saba ku aje shi sannan idan muka lura da wannan za mu gane cewa shi yasa wato karatun yau na goron sallan duk abin da muke kamun mu je ayyukan ɗariƙa ko duk motsin da ɗariƙa take zan ba da hujjar shi a ƙur'ani da hadisin annabi ba wai aikin ɗariƙa motsin ɗariƙa kurum in ta motsa mai take faɗi Allah tabaraka ta'ala ya faɗi ya ce wa atul buyuta min abwajiha yace ku zo gidaje ta kofofinsu wato kada ku haura ta katanga to saboda haka ƙofofin gidan musulunci ko ya sani alƙur'ani hadisi ijma'in malamai duk wanda ya shigo addini ba ta ƙur'ani ba ba ta hadisin annabi ba to ya haura ta gida ta katanga addini ne to saboda haka ɗariƙar tijaniya duk abin da ake aikata a ciki wato alƙur'ani ne da hadisin manzo Allah shi yasa shi Ibrahim ya ce ustisa bis sunnati wal furqani an gina ainihin harsashin ginin ita ɗariƙar da alƙur'ani da sunnan manzo Allah to farko Allah tabaraka wa ta'ala ya yi isharu ma tukuna a cikin alƙur'ani game da sha'anin ita ɗariƙa ɗin ko a sunayenta da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi ya ishe mu ishara musan cewa ɗariƙa wani abu ne mai girma wurin Allah cikin suratul jinni Allah ya ce wa Allah wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an gadaqan cikin suratul nisa'i ya ce innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa suratul haqafi yace musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim cikin suratu daha yake wa yazhaba bi tariqatikumul muslah a cikin suratu daha ya ƙara cewa a nasri bi ibadi a nasri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa a cikin suratu daha da ya ƙara cewa iz yaqulu amsaluhum tariqatan lil lajistumu illa yawma cikin suratul jinni yake wa inna minna salihuna wa minna duna zalika kunna dara'ika kidada to wannan shine dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-imanu salasun wa salasuna wa salasun mi'ati tariqati mallaki Allah ta'ala bi shahadati ala tariqi min hada halal janna hanyoyin imani wato dariku waɗannan na sufaye da ake gani annabi ya ce ɗari uku ne da talatin da uku hanyoyin imani su waɗannan ɗari hudu ɗari uku ne talatin da uku annabi ya ce duk wanda ya haɗu da Allah tabaraka ta'ala yana mai shaidawa a bisa ɗari ta ɗaya daga cikin ɗari kulkin nan annabi ya ce ya shiga aljanna kamar yadda aka sani shari'a kuma annabi ya ce inna shari'ati ja'at ala salasa mi'atin wa salasa asharata dariqatan la yalqal abdu biha rabban illa adkhalahu aljannata hanyoyin shari'a hanyoyi ne ɗari uku da sha uku saboda haka babu wani bawa da zai haɗu da ubangijinsa yana mai shaidawa ta hanya ɗaya daga cikin shari'o'in nan su yi face ya shiga aljanna to waɗannan abubuwa su ne za su tabbatar maka da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato bayan Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana akan sha'anin dariqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita yan uwa da yawa wasu kan wato zaci cewa wato rabe-raben nan da annabi ya magana na addini to wai shi ne ɗariƙa ba haka abin yake ba idan mutum ya ba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to zai karanci wannan kuma zai gane abin da ake nufi dan a hadisi manzo Allah ya faɗi ya ce افترقت اليهود إلى إهدا وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا وما تلك الواحدة قال ما أنا عليه وأصحابي manzo Allah ya ce Yahudawa sun kasu kaso saba'in da ɗaya Nasara sun kasu kaso saba'in da biyu al'umma ta za su kasu kaso saba'in da uku dukkansu suna wuta sai kaso ɗaya kawai sabon ka ya rasulullah wanne ne wannan kasan yace wanda nake kai da ni da sahabbai na to ba wani abu annabi ke kai ba da shi da sahabban sa illa dariqa me ya shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadi yana ga sayyidina Abi Huraira Allah ya kara mai yadda yake cewa alayka ya aba huraira ta bi dariqi a qawamin idza faza an-nasu lam yabda'u ko idza talaba an-nasu al-amana minan nar lam yakafu قال أبا هريرة من هم يا رسول الله خلهم وصفهم لي حتى أعرفهم قال صلى الله عليه وسلم قوم من أمتي في آخر الزمان يهتروا يهترون يوم القيامة معشر الأنبياء إذا نظر إليهم الناس ظنوهم أنبياء مما يرون من حالهم حتى أعرفهم أنا فأقول أمتي أمتي فتعرف الخلائق أنهم ليسوا أنبياء فيمرون مثل البرق والريح تغشى أبصار أهل الجمع من أنوارهم فقلت يا رسول الله مرني بمثل عملهم لعلي ألحق بهم فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ركب القوم طريقا صعبا لهقوا بدرجة الأنبياء ركب القوم طريقا صعبا لهقوا بدرجة الأنبياء ركب القوم طريقا صعبا لوقوا بدرجة الأنبياء قال صلى الله عليه وسلم آثروا الجوع بعد ما أشبعهم الله والأري بعد ما كساهم والعطش بعد ما أرواهم تركوا ذلك رجاء ما عند الله تركوا الحلال مخافة حسابه سيب الدنيا بأبدانهم ولم يستجلوا بشيء منها أعجبت الملائكة والأنبياء من طاعتهم لربهم طوبى لهم طوبى لهم طوبى لهم وجدت أن الله جمع بيني وبينه راويتي ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليهم ثم قال إذا أراد الله بأهل الأرض عذابا فنظر إليهم صرف العذاب عنهم فعليك يا أبا هريرة بطريقتهم هذه عندما قالت ما أنا عليه وأصحابي فعليك يا أبا هريرة بطريقتهم فعليك يا أبا هريرة بطريقتهم فمن خالف طريقتهم فإذا في شدة الحساب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shi zai tabbatar maka da cewa ma ana alaihi wa ashabi dariƙa kenan sannan wani bawan Allah yana cewa hazi dariqatul ishraqi kanat wa tabqa mal da baki wannan dariƙa wato wannan dariƙu na subaye hanyoyi ne na gyaran zuciya na haskaka zuciya za ta wanzu matuƙar halitta Allah suna nan in kaga ba dariƙa ba halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isharu akan su amma ba wannan bane nike nike so mu yi magana akai wato muna so ne kowa i gane cewa dariƙa tana kan Qur'ani da sunnan manzon Allah bata fita ba Sahal ibn Abdullah Tusari Allah ya kara mari yadda ya ce buniyat usuluna ala sittati ashiya kitabullahi wa sunnatu rasulillahi wa aklul halali wa qafful aza wa istinabil asani wa tawbatu ada'il huquqi ainihin harsashin ginin ɗariƙunmu an gina su ne akan asali guda shida littafin Allah sunnan ma'aikin Allah cin halal barin cutan mutane gudun sabo tuba ba da haƙoƙi sannan abul qasim nafar bazi shi ma ya ce asal tsoki sufiya radiyallahu anhum asalin ɗariƙun sufaye Allah ya ƙara musu yadda ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ ورؤية آثار الخلائق والمداومة على الأوراد وترك الرخص والتعويلات أصل طريق سوفاي لازمت القرآن ليد السنة النبي دبر سن زوجيا دبر بدع بجرم على فرمش يهني دجن أزري أزرا هلتا duk wautar da halitta ta yi na zage-zage da wani kage-kage da kasabi sai a yi musu uzuri saboda rafkanan nuni sun yi kundin bala cikin duniya in ba su zage ba abin da za su to sai a kafa musu hanzari sannan dawwama bisa auradi sannan barin neman sauki sannan karkar tsayin tawili akan abin da yake zai kusanta ta ga Allah waɗannan abubuwa farko abin da zan fara magana a kai shine karɓar ɗariƙa ɗin ne dalilin karɓar ɗariƙa dalilin karɓar ɗariƙa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim karɓar ɗariƙa yi wa annabi baya duk wanda kaga ya ji ya karɓi ɗariƙa ya je ne yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a imamu tabarani da bazzaru sun rawaita hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya laƙana wa sahabbansa kalmar la ilaha illallah jam'i kuma da ɗaiɗaikunsu waɗansu annabi ya ba su a cikin taro waɗansu kuma annabi ya ba su su su kaɗai to ga waɗanda annabi ba su cikin jam'i imam ahmadu ya rawaita hadisi cikin masnadinsa da isnadi kyakkyawa da tabarani da wasu daga alaɗan shaddadu ya ce حدثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن ثابت هذا يصدقه yace babana ya bani labari ya bani labari shaddadu dan aus ya bani labari ubadatu dan salisu kuma yana wurin babana yana faɗi yana gaskata shi yana ta kwarai a gabana annabi ya faɗi ina wurin aka yi yace kunna inda annabi sallallahu alaihi wasallama faqala hal fikum garibun يعني من أهل الكتاب فقلنا لا يا رسول الله فأمر بالجلس البايد وقال ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم قال الحمد لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها إنك لا تخلف الميعاد ثم قال abshiru fa inna Allah qad ghafara lakum yace mun kasance a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake da musu a cikin ku akwai bako wato ko akwai ahlul kitabi sai muka ce babu ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ce to a kulla kofa aka kulla kofa annabi yace mu daga hannayen muka daga hannayen mu yace ku ce la ilaha illallah muka faɗi la ilaha illallah da ƙarfi wani ɗan lokaci sannan sai manzo Allah ce to godiya da yabo sun tabbata ga Allah ya Allah ka aiko da wannan kalmar kuma ka umarce ni da ita ka yi min alkawari akan duk wanda ya faɗi ta za ka ba shi aljanna kai kuma na san baka saba alkawari daga nan sai annabi ce ina muku albishir ku sani dukkan ku Allah ya gafarta muku to wannan shine asalin bawa ɗari da ba da ɗari da dan baki da yanke na ba da ɗari da kaza mutane da yawa a basu a lokaci da to kuma ba da ɗari da ɗaiɗai kuma mutum ɗaya zo a bashi wannan kuma a shekh yusuf al-kauzani radiyallahu anhu ya faɗi cikin risalarsa cewa sayyidina ali dan abi talib karramallahu wajahu ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah dullani ala aqrabi turki ila Allah wa asqalaha ala ibadihi wa afdalaha inda Allah ta'ala ya ma'aikin Allah shiryar da ne bisa mafi kusancin hanyar da ke sada bawa zuwa ga Allah mafi sauƙin hanya. Ran ce na ba da ɗariƙa kaza mutane da yawa a basu a lokaci ɗaya. To kuma ba da ɗariƙa ɗaiɗai ku mutum ɗaya ya zo a bashi wannan kuma Sheikh Yusuf al-Kauzani radiyallahu anhu ya faɗi cikin risalarsa cewa sayyidina Ali dan Abi Dalib karramallahu wajahu ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi dullani ala aqrabi durki ila Allah wa ashaliha ala ibadihi wa afdaliha inda Allah ta'ala ya ma'aikin Allah shiryar da ni bisa mafi kusancin hanyar da ke sada bawa zuwa ga Allah mafi saukin hanya ga bayi mafi ficin wato hanya a wurin Allah tabaraka ta'ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya aliyu alayka bi mudawamati zikrillahi azza wa jalla sirran wa jahran ya ce ya aliyu babu wata hanya da tafi saurin kusanta bawa zuwa ga Allah kamar zikiri ina maka wasiya ka rike ka dawwama cikin ambatan Allah mai girma da ɗaukaka ciki da waje fa qala aliyu karramallahu wajhahu sai sayyidina ali karramallahu wajhahu sai ce haka za fadilatu zikiri wa kullun nasi zakiruna ai ya rasulullah wannan abin da kake gaya min ai falala ne na ambatan Allah kuma dukkan musulmi mutane ai zakirai ne kowa ma yana zikiri fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce يا علي لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله يا علي القيامة بلا تاشي ومتكر أباين أسا أقوي ما صفت لا إله إلا الله فقال علي سيدنا علي فكيف أذكر يا رسول الله يا زن كرنت يا مايكين الله فقال سيمن الله صلى الله عليه وسلم سيئتي غمد عينيك واسمع مني ثلاث مرات ثم قال ثم قل أنت ثلاث مرات وأنا أسمع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشوى سيدنا علي يتشي يا زن كرنتا يا رسول الله إن دي wannan ce da kake faɗi ban iya ba saboda shi ya ɗauka la ilaha illallah la ma'budu bi haqqin si wallahi ne annabi ya ce ba wannan ba la maqsuda bi haqqin si wallahi an wuce nan ma ana maganar la maujuda bi haƙƙin su wallahi ne anan to shikenan sai annabi ce to yanda za a yi ka rufe idanka ka saurare ni annabi ya ce ka dube ni annabi ya rufe ido ya karanta su uku annabi ya bude ya ce to kai ma ka rufe ido ka karanta su uku salasa marrat in ji annabi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sayyidina Ali kai ma rufa ido ka karanta sun maqala Ali la ilaha illallah salatu marratin sai sayyidina Ali shi ma sai ya faɗi la ilaha illallah da ƙarfi yanda annabi ya so uku mugmiban ainihi yana mai kulle idanuwansa rafi'an sautu ya daga murya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah annabi yana ji to daga nan ne yana kaiwa ta ukun ya ce sai na ji na san ilimin farko da ƙarshe yasa ilimi a cikin ɗariƙa to wani abu ne wanda yake na la'ilaha illallah ba na masu ɗariƙa ba yasa shi dan dariƙa ne gaskiya har abada ba a kada shi saboda ilimin sa yana cikin hailala ne yana cikin la ilaha illallah abin da yake cikin la ilaha illallah ko baya karewa ma inda kuma yanfadu wa ma inda Allah baki to shi yasa ilimin ka zai kare na mai la ilaha illallah bai kare ba to wannan shine asali annabi ya masa umarni iba ɗansa sayyidina hasan iba sayyidina husaini annabi ya ce duk wanda ga zai iya ka bashi sayyidina ali ya ba hasan al-basri ya ba jamilu ibn zayyad hasan al-basri ya ba ma'ruful ya ba daud al-dai daud al-dai ya ba ma'ruful karki ma'ruful karki ya ba sirri saqadi sirri saqadi ya ba imamul junaidu imamul junaidu ya yada ta muhammad al-bakari isamu sida abdul qadir al-jilani isamu sai dai abul hasan shazali isamu abul abbas al-mursi isamu ibn al-arabi al-hatimi isamu sai ibrahim al-matbuli isamu ahmad al-badawi ya samu haka aka tafi har har har sai dai mahmud al-kurdi ya samu suka haɗa shehu tijani ya bashi annabi ya haɗa shehu tijani a bisan gun annabi ya ce masa utruk anka jamil ashiyah ana shekuka wa murabbika wa kafiluka duk waɗannan da ka haddasu suka baka rabu da su daga yau ni ne shehinka ni ne murabbinka ni ne kafilinka to shi ne ɗariƙar tijaniya ta zo mana nan to wannan shi ne ainihin asalin wato yadda abin ya ya taho kenan to shi ne Allah tabaraka ta'ala yake faɗi ke cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba to idan mutum ya ci gaba sai ya samu fatahan mubina in ya ci gaba sai ya samu wato fatuwal akbari fatuwal mutlaq to sannan menene dalilin da yasa ake cewa in an shiga ba a fita har abada saboda uqudu ne da uhudu uhudu alƙawran da Allah tabaraka taala ya aza maka uqudu alƙawran da kai wa kanka nasiha ka ɗauki alƙawari tsakaninka da Allah ba ba sa ka akai ba amma kaga ya kamata tsakaninka da mahaliccinka ka ɗauka to waɗannan guda biyun su ne suka taru suka tabbata Allah tabaraka ta'ala ya karbi ya rike su wato akan bayansa ta wasu da shehunnai duk wanda ya wulakanta a cikin uqudu ko uhudu waɗannan alƙawuran guda biyu alƙawuran da Allah ya aza maka ko kuma alƙawuran da kaiwa Allah alƙawari sannan ka fasa to zai zama sababin fashewan jirgin ruwan addininka shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu awhu bil uqudi a wani wuri ke cewa kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun to yanzu kai ka yarda ka shiga cikin waɗanda suke faɗin abinda ba sa aikata ka ce za ka yi kuma ka shiga ka fita shine dalilin da yasa ka ji an ce an shiga ba a fita Allah tabaraka ta'ala ya hana warware alƙawari yayi umarni a cika alƙawari saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala zai tambayi duk wanda ya warware alkawari kamar yadda yake wadi yake cewa wala karkanu ahadullah min qablu la yawalluna al-adbar wa kana ahadullah mas'ula a wani wuri yake cewa auhu bi ahadillah idza ahadtum wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidi wa qad ja'altumullah alaykum kafila a wani wuri yake cewa auhu bi ahadi ufi bi ahadikum a wani wuri yake cewa auhu bil ahdi innal ahda kana mas'ula a wani wuri yake cewa wal yuhu nuzurahum sai da Aisha ta siddiƙiya ‘yar siddiƙul akabari, Allah ya ƙara mata yadda ta ce, Manzo Allah sallallahu alaihi ya ce, wa man nazara an yuɗi Allah fal yuɗihu, wa man nazara an yi asillah fala ya asi, wanda ya alƙawari zai ba Allah to fa ya bi shi, wanda ya alƙawari zai saba wa Allah to ya fasa, kare ya saba mishi. Wannan wato Imam Malik ya kawo shi da Ahmadu da Imam Bukhari da Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah. sannan an karɓo daga sayyidina umaru ya ce ya rasulullahi inni nazartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan fil masjidil harami ya ma'aikin Allah na yi alkawari zan yi itikafi a cikin wato tun zamanin jahiliya tun addini bai zo mana ba ni alkawari zan shiga cikin ɗakin ka'aba in yi bauta amma lokacin kaga gunki ne ma ya ce na yi alkawari annabi ya ce masa fa'aufi bi na zarka je ka cika alkawarinka sai dai yanzu Allah zaka bauta ba gunki ba muttafaqun alayhi to wanda ya lura da wannan zai gane wurdi yana cikin da'ar Allah to lazumtar dariƙar tijaniya ga wanda i karɓe ta kamar lazumtar nafila ne mutum ya alkawari zai nafila a raka'a kaza to kuma kowa ya sani duk wanda karatunsa ma bai zurfi ba irin namu in ya zai gani a sayyidi abdurrahman al-akhdari ya faɗi ya ce wa man qada nafilata amidan aw taraka min haraka atan aw sajdatan amidan a adaha abadan abin da yace kenan yace duk wanda yanke nafila da gangan bayan ya fara ko kuma ya batta ko ya bar raka'a ɗaya daga ciki ko ya bar sujada da gangan to ya sake ta har abada ba a kyale shi ba to sannan Allah tabaraka ta'ala yana faɗi yana faɗi yana cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi fa minhum man qada nahbuhu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila to wannan duk isharu ne zuwa cewa in an shiga ɗariƙa da ake faɗi din nan an shiga ba a fita kuma wannan yana tabbatar da wato wato aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai taɓa fara aiki ba na alkhairi sai ya tabbata a kansa kuma sai ya dawwama wannan alama ce ta ƙarfin niyya da ɗamara waɗannan ayoyi da muka kawo su ne asalin auradai tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana ala wirdin min salatin aw siyamin aw ghairihima فمنعه مرض أو سفر أو هرم كان له الأجر تاما duk wanda yake yin wani wurdi ko sallah ko azumi ko wani haka sai rashin lafiya ya hana shi ko tafiya ta hana shi ko tsufa ya hana shi za a ba shi lada cikakken lada kamar yayi to wannan shine dalilin abin da ya sa ka ji cewa in an shiga dariƙa ba a fita ɗin nan to sannan menene dalilin da yasa ake girmama shehunnai a cikin dariƙa din Allah tabaraka ta'ala shine yace ya ayyuhal ladzina amanu adi'u Allah wa adi'u rasula wa ulil amri minkum to su shehunnan nan sune ulil amri namu sannan a hadisi annabi ya ce bajjilul mashayikha fa inna tabjilahum min ta'zimi jalalillahi ku girmama shehunnai domin girmama su yana daga cikin girmama buwayar Allah sannan a hadisi manzo Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi la in shi'tum la uqsimanna lakum anna ahabba ibadillahi ta'ala ila Allah allazina yuhabbibuna Allah ila ibadi wa yuhabbibuna ibadallahi ila Allah wa yamshuna al ardi bin nasiha in kun so zan rantse muku da wanda raina yake karkashin ikonsa in kuna so in gaya muku wanda Allah ya so a cikin bayi su ne waɗanda suke sa Allah ya so bayi bayi kuma su so Allah kuma suna bin ƙasashen duniya suna yi wa bayin Allah nasiha waɗannan su ne waɗanda Allah yake so ji annabi su shehunan nan da ake girmama su to sannan wani zai ce ko menene dalilin da yasa kuka ce in an shiga ba a haɗa ta da wata ɗariƙa wannan Allah tabaraka ta'ala shine mana umurni Allah ya ce daraballahu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiya ni masana alhamdulillah barak Allah ubangidansa na farko yana so ya je gona ya noma ya masa aikin gona ɗayan kuma yana so ya tsaya ya kula da gida shi zai yi tafiya to idan ya zama iyayen gidansa guda biyu ne wannan yana so ya tafi gona wannan yana so ya kula da gida ya zai yi da kuma mutumin da shi kuma ubangidansa ɗaya ne duk sanda ya neme shi zai same shi Allah ya ce za su yi daidai to saboda haka wanda ya zama shi ubangidansa ɗaya ne kawai shehu tijjani radiyallahu ta'ala da wanda shi ya riƙe sida abdul qadir al-jilani ya riƙe abul hasan al-shazali ya riƙe abul qasim al-qushairi ya riƙe ahmad al-badawi ya riƙe ibn al-arabi al-hatimi ya riƙe abul abbas al-mursi ya riƙe shehunnai da yawa in wannan shi yana neman sa yana wurin wancan wancan kaga shi ko wanda ya tsaya ya ce shi ya kaɗaita fuskar sauri ɗaya duk sanda shehu tijjani ya neme shi zai same shi shi ne dalili ba don rena wani shehi ba a saboda kawai wannan ayat da Allah ya ba mu misali mu mun fahimci misalin shi yasa ma a ƙarshe ce balaksarhum la ya'lamuna to saboda haka kuma shehu tijjani radiyallahu anhu shine shugaban waliyai baki ɗaya alal idlaki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine shugaban annabawa baki ɗaya alal idlaki annabi yana cewa law kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa an yattaba'ani da annabi Musa yana da rai ba abin da ya rage masa sai ya bi ni kawai to haka shehu tijar radiyallahu ta'ala anhu wata rana wani dan dariƙar Nasiriya ya zo yana so ya karbi tijani amma yana bai so ya bar Nasiriya sai shehu tijjani radiyallahu anhu da kansa sai ya ce masa law kana bin nasir huna wa qultu lahu tahayyud ma wasa'ahu illa tahayyudi da shi dan nasirin mai dariƙan nasiriyyan ma yana nan in na ce masa ya fita a ɗariƙar tashi shigo ta ba abin da ya rage masa sai ya fita kawai ya bi balle kai to sannan menene dalilin da yasa aka ce ba a zuwa ziyarar waliyai sai waliyan da suke cikin ɗariƙar tijaniya wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya gaya mana yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladi wa walidi wan nas ajma'ina ɗayan ku ba zai zama mumini ba sai na zama mafi soyuwa gare shi daga kansa da dukiyarsa da ‘ya'yansa da iyayensa da mutane baki ɗaya. To, Shehu Tijjani magajin annabi ne, sallallahu Alaihi wasallam. Ita kuma gado na annabi ta lazimtarwa wanda igaji annabin a cikin haƙƙin wato na'iban ma baki ɗaya, da malamai da waliyai su kasance almajiran su kasance tare da su kamar yadda suke kasancewa tare da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam wurin soyayya. Dan manzo Allah ce ash-shaykhu fi qaumihi kan nabi fi ummati shehi cikin jama'arsa kamar annabi ne cikin al'ummarsa annabi ya ce al-ulama warasatul anbiya'i malamai magada annabawa ne a wani hadisin yace ala kulafa'i rahmatullahi bisa kalihofi na rahmar Allah ta tabbata aka ce ya rasulullah wa man kulafa'uka su wane ne halihofinka qala sai yace allazina yuhayyawna sunnati wa yu'allimunaha ibadallahi su ne waɗanda suke raya sunnata suke koyar da bayin Allah ita to shehu tijjar radiyallahu ta'ala duk shehunan sun ittifaki shine shugaban su to shi yasa in an karba dariƙa sa ba a zuwa wani wuri a yi biye biye nan kawai ake tsayawa to menene dalilin da yasa ake ba wa ƙananan yara ita dalilinta imam dabarani ya fidda hadisi daga abdullahi dan zubairu da abdullahi dan jafaru cewa suna yara suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a suna da shekara bakwai lokacin da manzo Allah ya gansu ga abin da rawi yace wato akhraja dabrani an abdullah ibn zubair wa abdullah ibn ja'far radiyallahu anhuma annahuma baya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huma ibna sab'a sinina falamma ra'ahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassama wa basada yadahu fa baya'ahuma da suka zo suna shekara bakwai su ma sun zo su yi mubaya annabi ya gan sai ya murmushi sai ya buɗe hannunsu kawai suka kama hannun annabi suka yi masa mubaya to sannan imamun nasa'i ya fitar daga hirmasu dan ziyadin ya ce madattu yadi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana gulamu li yubayi ani falam yubayi ini ina yaro na je nima in wannan mubaya'a na buɗe hannayena sai annabi ya mun mubaya'a ba wato bai bani ba talqinin da yake to a nan ne ya rage wa mai shiryawa shi jagora muƙaddami ya amfani da basirarsa dubu wanda ya zo karɓa ya dubi yaya akwai wanda in ya zo karba akwai yanayin da in kana da haske za ka gane wannan ko ka bashi ko kakka bashi Allah ne ya turo shi kawai akwai haske wanda yake cikin zuciyar mukaddamai masu shi suna gane haka to sannan imamu tabarani ya fitar daga muhammadu dan aliyu dan hussein wato zainul abidina ya ce أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وهم صغار ولم يأكلوا ولم يبلغوا ولم يبايع صغيرا إلا منا yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya laƙanawa Hassan da Husaini da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Ja'faru dariƙa suna yara kankana ba su yi hankali ba ba su balaga ba amma bayan mu ya ce bai ba wani ba to a nan shi ne a cikin jawahirul ma'ani shi alil harazi ya ce amma auraduhu radiyallahu anhu allati tulakkanu da kafatil halki allazi rattabahu lahu sayyidul wujudi wa alami shuhudi sallallahu alaihi wasallama kaga wurdan nan na shoti jami waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ilakkana masa ibawa dukkan halitta Allah su ne istighfari ɗari salatin annabi ɗari da kowace irin siga sannan la ilaha illallah ɗari sai dai Allah razumi ya ce wa hazihi azkaru bi ainiha hiya allati rattabaha lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam waɗannan zikirori da kaji mun zana maka anan su ne annabi ya rattaba wa shehu tijani wa amarahu bi talqiniha li kulli man talabahu min almuslimina yi wa annabi yi wa shehu tijani umarni ya laƙana wa duk wanda ine ma a hannunsa daga musulmi ala ayyi halatin kana a bisa kowane irin hali mutumin yake kabiran au sagiran babba ko yaro zakaran namiji au unsa ko mace ɗa'i'an mai bin Allah au asiyan ko mai saban Allah la yamna'ahu min ahadin dalabahu kar ya hana kowane ɗaya daga cikin waɗannan da muka zana in ya zo nema haka annabi ya gaya mai a rubuci gashi shafi na hamsin da biyu jawahirul ma'ani to wannan shine dalilin da yasa kaji an ce an wato wato shine dalilin laƙanawa su wato wato wato wato yara ke to sannan menene dalilin da yasa muke yin da'ira in za a yi ita ɗariƙa za a yi wazifa dalili Anas dan Malik ya fitar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadil jannati ya rasulullahi qala hilaqu zikri annabi ya ce idan za ku shuɗe ainihin dausayin aljanna ku tsaya ku yi kiwo sahabbai suka ce ya rasulullahi ina ne dausayin aljanna annabi ya ce da'irar zikiri gashi karara hilaqu zikri da'irar zikiri wannan imamu tirmizi ya fitar a cikin littafinsa kitabud da'awati a cikin kitabul azkari na imamun nawawi Allah ya ƙara mar yadda ya ce ilam annahu kama yustahabbu kama yustahabbu zikiru yustahabbu julusu fihi laki ahlihi ka sani kamar yadda ka san an so a ambaci Allah to an so kuma ka zauna a cikin da'irar masu ambatan Allah din yace wa qad tazahartil adillatu ala zalika haqiqa hujjoji da hadisai sun zo a bisa wannan har inda yake cewa warawai na fi sahihi muslim mun rawaito a cikin sahihi muslim an muawiya daga muawiya qala ice kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halqatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito itar da wata da'ira min ashabi ta sabansa fa qala sai ice ma ajlasakum me izaunar da ku qalu sai suka ce jalasna nazkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam wa manna bihi alaina sai suka ce Rasulullah mun zauna ne muna ambatan Allah muna gode wa Allah a bisa abin da shiryar da mu na musulunci kuma ya mana baiwa da shi ƙala sai annabi ya ce Allah ma ajrasakum illa zalika illa zaka za ku ya rantse min da Allah ba abin da zaunar da ku sai wannan ƙala sai ya ce sai suka rantse ƙala sai manzo Allah ce amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة sai annabi ce ku sani ban sa ku rantsi ba dan na kareta ku ko ina zargin ku abin da yasa na ce ku rantsi daɗi ne ikama ne jibrilu ne izo ya gaya min yace ga sahabban ka can sun da'ira suna ambatan Allah Allah yana ta alfahari da su yana nuna mala'iku sannan abi sa'id al-kudri ya fitar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce yaqulu Allah azza wa jalla yawmal qiyamati sai ya alamu ahalul jam'i man ahalul karami Allah tabaraka ta'ala zai ce da sannu waɗanda suke filin kiyaman nan yau za su san suwa ne ne ma'abota girma fakila sai aka ce wa manzo Allah wa man ahalul karami ya rasulullah ya ma'aikin Allah ga ya mana suwa ya ma'abota girma dan mai aikin su ko ranar alkiyama ma zama daga cikin su kala buɗar bakin annabi ke da wuya sai ya ce ahalu majalisu zikiri su ne ma'abota mazaunai na ambatan Allah wannan Imam Ahmadu da Ibn Hibbana su suka rawaice shi. To menene dalilin da yasa an muna zikiri muke rangaji? Shi ma shi ma akwai dalili. Al-Imam Hafiz Abu Nu'aymin ya fitar daga Fadilun Iyad cewa shi yace kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallama idza zukira Allah ta'ala tamayalu yaminan wa shimalan kama ta tamayalu shajaratu fi rihil asifi قدام ثم ترجو ila وراء yace idan aka ambaci Allah sabon manzo Allah suna rangaji gabar da yamma kai ka ce iska ce ta kada itaciya mai girma yayin da ake iska mai tsananin ƙarfi ka san itaciyan iska ta kada ta takan yi gabas da yamma ce kamar za ta faɗi to haka sabon annabi suke yin an ambaci Allah suna yin irin wannan rangajin da muna wazifa muke rausayawa din nan to sannan ba ma maganar rausaya ba wani zai ce to ai har cashe rawa ma wasu cikin zakiran suna yi to bari ka ji wanda ya fara casar rawa wanda ya fara cashe rawa yayan sayyidina ali ne al-imamu jafaru radiyallahu ta'ala anhu jafaru dan abi dalib lokacin da manzo Allah yace da shi ashbahata khalqi wa khuluqi ka ganka kana kama da ni ɗabi'a kuma tana kama da ɗabi'a ta da ya ji wannan kawai sai ya kwambe Allah kuwa ya tashi rawa sai da sai da sai da kura ta tashi a to kaji ba ce masa ba annabi kana kama da ni kuma ɗabi'unka suna kama da ɗabi'una to waɗanda suke yin wannan rawan a cikin mu shin ba yaban annabi ake ba ko kuma ambatan Allah ba za ka taɓa gani sun yi rawa ba in ba Allah aka kira ba to wannan shine dalilin da yasa suke yin wannan rangaji sannan wani mawaki ma yana faɗi yana cewa wai wa qul lil ladzi yanha an wajdi ahlihi idza lam tazuk ma'ana sharabil hawa da'ana fa inna idza dibna wa dashat uquluna wa khamarna kamrul garami ta'attakana fala talmis takaranu fi hali sukurihi fa qarra fi at-taklif fi sukurina anna to sannan kuma menene dalili da yasa aka ce an karbi dariƙa duk wanda ya karbi dariƙa ya dawoma akan ta ya mutu zai shiga aljanna ba hisabi ba ukuba kuma ma ba shi kadai wai zai shiga aljanna ba har da iyayensa da matansa da iyayen matansa me dalili shi kuma dalili Allah ne ya faɗi Allah tabaraka ta'ala shine ce jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim qur'ani jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim sannan ibnu abbas ya ce da ya zo fassar wannan aya ya ce wa illam ya amalu bi a'malim Allah ya ce aljanna waɗannan bayi za su shige ta da waɗanda suka gyaru zuciyarsu ta gyaru wato ba su karyata abin da suke aikatawa ba daga iyayensu da matansu da zuriyarsu shine ibn abbas ya ce ko da ko aikinsu bai kai aikin waɗancan ko da ba su dariƙa ba sai sun shiga gashi wa illam ya amalu bi a'malihim to sannan kuma a wata ayar Allah tabaraka ta'ala ce wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi imanin alhaqana bihim zurriyyatihim وما ألتناهم من عملهم من شيء a wata ayar kuma Allah tabaraka ta'ala ce wa ayatul lahum anna amalna zurriyatahum fil fulkil mashhur wannan fulkil mashhur ya dariqatu tijaniyat shine annabi ya ce ahlu baiti kasabinatun wa man ta'allaka bihim najah to shi tijani shine shugaban su to sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakala ahlul jannati jannata سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال إنهم لم يدركوا ما أدركت فيقول يا ربي إني عملت لي ولهم فيؤمر بإلهاكهم به annabi ya ce idan ‘yan aljanna sun shiga aljanna za a samu ɗan aljanna yana tambaya na cewa ya ubangiji ina iyayena ina matana ina ‘ya'yana sai Allah tabaraka ta'ala zai ce da shi ai wato ba su aiki irin naka ba shi kuma wannan bawa sai ya ce ai Allah duk aikin da na yi ni da su na yi sai Allah ya ce to ku kawo mai iyayen shi ku kawo mai matansa ku kawo mai iyayen shi ku haɗa shi da su ya tafi da su to wannan shine dalili ba wai shauti jari bane ya faɗi to sannan menene dalilin da yasa ake cewa ai za su shiga aljanna kai tsaye ba hisabi ko ba azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا يصاب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حسيات من حسيات ربي النبي يقول الله يا من القولي الأمة تامتن دبو سبعين ذا شقاء الجنة با يحتاج با عذاب تعرض كون دبو تعرض كون دبو أقوي دبو سبعين تو باين ننكم الله تبارك وتعالى zai bani kamfata uku daga cikin kamfata irin nashi sannan a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wa adanillahu sab'ina alfan min ummati la hisaba alaihim Allah ya mun alƙawari mutum dubu saba'in daga al'umma na za su shiga aljanna babu hisabi a kansu sai sayyidina Umar sai ce fas'alhu ziyadata ya rasulullahi ya ma'aikin Allah neme shi nemi ƙari nema mana ƙari muna da yawa ƙala sai annabi ya ce sa'altuhu na roki Allah fa zadani rabbi talata hasayatin na roƙi ubangiji ya ƙara min ya bani kamfata uku mina hasayati daga irin kamfata irin tashi ƙala rajulun sai wani mutum ba ƙauye sai ya ce fas'alu ziyadata ya rasulullah ya ma'aikin Allah ne mu ƙari kamfata uku yayi kaɗan muna da yawa ƙala sayyidina umar sai sayyidina umar ya ce kai la tas'al ya rasulullah kai yi shiru ya rasulullah kakka roƙa da sai na umar ya gaya manzo Allah wannan sai sai na umar ya ce hasawatun wahidatun minallahi yaksuru an hal khalaiq kulluhum kan fada kan fata ɗaya irin na Allah ta fi ƙarfin halitta baki ɗaya fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sadaqa umaru umaru yayi gaskiya ya akhudhu Allah qadra al-hatayati Allah tabaraka ta'ala zai jinki gurgurdan irin wato kamfata irin nashi hatta aqulu har sai ni kaina na ce ya rabbi ya ubangiji ummati lam tablugu hadha qadra al'umma ta basu kai wannan adadin da ka bani garin kamfata Allah zai ɗebo wasu al'umman ma a haɗa mu sai ce Allah akwai waɗanda ba ma al'umma na bane minhum man laysu min ummati a cikin su akwai waɗanda ba al'umma ta bace fa yaqulu sai Allah tabaraka ta'ala sai ya ce inna ma a daitu laka ma wa'adtuka abinda ne maka alƙawari ne na baka ba ruwa na ko sun ko ba al'ummar ka bane ni dai na maka alƙawari kuma na cika to shine shi Ibrahim radiyallahu anhu anan sai cewa hazal qadaru yumkinu an yakuna ashabu tijani fihim wa shaykhu sadiqun fi jami'a qawali to ko ka ki Allah a cikin dai wannan kamfatar dai a ci sabai shi tijani ba sa ciki to ina har wai shi da an ce ba shiga da ba sai hadisi ake bi shi sai ce idza samitum anni shay'an fazinu bi mizan shari'i to kai in ilimin ka bai kai sai ka dauka ai ana ta shadahatu ne kawai maganganu ake kyautu jan duk abin da ke qur'ani ne da hadisi to sannan me dalilin da yasa aka ce in mutum ya shiga dariƙa ya fita Allah zai kona shi me dalili shi ma kyautu jan ne ya faɗi Allah ne ya faɗi Allah ne ce allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كوازن كو باين تابي واسيوتا سنة أو تعاير الله تبارك وتعالى كتشا إن الذين يشترون بأهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم wannan shine dalilin da yasa shi tijani faɗi wannan to me dalilin da yasa aka ce ba a shan taba wanda zai ce a Saudiya ma ana sha Allah tabaraka ta'ala ya ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma badana kar ku kusanci alfasha alfashar da ta fito fili da alfashar da ta boyu to malaman turawa ma kansu suna faɗi suna cewa ga nan a rediyo muna ji suna cewa a kiyaye taba a kiyaye taba sun tabbatar cewa taba tana kisa to Allah tabaraka ta'ala kuma ya gaya mana wala taqtulun nafsan allati harrama Allahu illa bil haqqi in Allah yana kashe kashe wani to ya kake zaton ga wanda ya kashe kanshi kuma an tabbatar cewa wanda ya kashe kanshi dan wuta ne taba kuma tana kisa bayan kisa tana kawo qasawatul qalbi tana busar da zuciya taba kowa ya sani to sannan yan uwa idan muka lura da wannan maulan mushe ibrahim a katsina ya yi magana a kan taba din nan ya yi magana ranar talata ashirin da bakwai ga watan sha'ban hijiran manzo Allah na shekara dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da biyu ya ce shurbud dukhani iktalafat ulama fihi bil jawaz wal karahati wat tahrimi shan taba malamai sun sabani ciki waɗansu sun ce halal ne waɗansu sun ce makaruhi ne waɗansu sun ce haramun ne wa aqwal aqwali allazi yu'tamadu alaihi at-tahrim shi yace mafi karfin zantuttuka wanda ake dogaro da shi shine haramun ne wa alaihi shehu tijani radiyallahu anhu zahaba akan sa shehu tijani itafi annahu haramun kadan cewa ta ba haramun ce yanke domin me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin haramun duk abin da yake raba mutum da hankalinsa ko da kadan ne haramun ne muna gani wani ma bai tashi shan taban sai ransa ya ɓaci zai rashin kunya sannan sai janyo ta a ya kunna wuta to da ya zuƙa ɗin nan ya busa ta sama ta hayaki to za ka ji manyan ashar to irin wannan ne har za a ce wani wai makaruhi ko na to babu maka kowa ya san wannan to shi ya ce waqtilaful ulama'i waqtalafal ulama'u yace waqtilaful ulama'i min al-ijtihadi sabanin malamai yana cikin ijtihadi wa shaykhu tijani radiyallahu anhu ya akudu al-ahkam an annabi shi ko annabi yana karban hukunci ne daga annabi su malamai ijtihadi suke kokari suke shi kuma shehu tijjar jalla anhu yana karban hukunce hukuncensa ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye to shine dalilin da yasa ya ce bila wasu datin babu wasu da wa huwa alamul ulama shine mafi sanin malamai almujtahidin masu kokari wa gairu tijani wanda ba tijani ba in shariba in ya sha taba la naqulu lahu shay'an ba za mu ce mai komai ba wa amma tijani amma ba tijani fa in sharibahu in ya sha kharaja min at-tijaniyati to ya fita tijaniya to waɗannan abubuwa akwai maganganu da yawa akan ita taban nan amma saboda muna muna so mu mu kai inda muke muke so mu tsaya menene dalilin da yasa muke kididdige adadin mu wani zai sha tunda dai Allah ya ce ambaci Allah kai a ambaci Allah mana menene dalilin da yasa kuke yin adadi dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla mafi kyawun ayyukan da Allah yake so waɗanda aka dawwama koda ko aikin yayi kaɗan to kuma kowa ya riga ya sani annabi ya ce khairul ibadati akhaffaha mabibiciyar ibada wadda aka yi ta wato sauƙaƙaƙiya mafi sauƙinta sannan Allah tabaraka ta'ala ce la nukallifu nafsan illa wus'aha sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un lin-nasi to shehu tijar radiyallahu anhu yana daga cikin likitocin zuciya waɗanda yake sun san magungunan da Allah tabaraka ta'ala ya sauka a Qur'ani kamar yadda yace ma huwa shifaa'un lin-nasi shehu tijani ya san magunguna to su kuma waɗannan zikirorin magunguna ne sai shehu tijani ya ce to ku sha ɗari na istighfari ku sha ɗari na salatin annabi ku sha ɗari na la ilaha illallah da sabi da la'asar ku sake maimaita haka amma da magariba ƙwayoyin suna da ƙarfi ku sha talatin saboda ba irin wancan bane wannan astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al qayyum ne in kai guda ɗaya zunubin shekara arba'in za a gafarta ma to saboda haka shine dalilin da yasa shehu tijani to wani gobe ce me yasa ai a ƙarshen hadisin da ya zo na ruwayar wannan istighfarin ai ƙarshe annabi ya ce wa atubu ilaihi mun ga maka shehu tijan likita ne shehu tijan radiyallahu ta'ala anhu ya san ma'anan wa atubu ilaihi kai ko baka san ma'anan wa atubu ilaihi ba wa atubu ilaihi alƙawari ne shi ko istighfari tuba ne wa atubu ilaihi alƙawari kai ba za ka ƙara ba sai shehu tijan ya ce to kar ku ce ba za ku ƙara ba ku ce dai kun tuba kawai saboda dan adam ajizi ne in kai wa Allah alƙawari kace ba za ka ƙara ba ka ƙara to ya zama kuma akwai rashin kunya a ciki ka ji dalilin mu na rashin sawa a tubu ilayhi wanda ka karanta to sannan menene dalilin da yasa kuke yin ba kwa yin duk sanda kuka ga dama wurdin dariƙar sai a ce safa da yamma dalili Allah tabaraka ta'ala shine yace wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa kifatan wa dunal jahri min alqawli bil gudwi wal azali wala takun min al sannan ya ce wasu isma rabbika bukuratan wa asilan sannan ya ce wa sabbihuhu bukuratan wa asilan sannan ya ce wa zir nafsa kama allazina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi sannan a hadisul qudsi ya ce ya abdi uzkurni ba'da suwi sa'atan wa ba'da al-asr sa'atan akfi kama bainahuma ya bawa na ambace ni bayan sallar asubahi awa daya ka ambace ni bayan la'asar awa daya zan isar maka duk sharrin da ke tsakaninsu kaji dalili sannan imamu tabarani ya fitar daga abdullahi dan busrin ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istafta awwala naharihi bi khairin wa katamahu bi khairin qala Allah azza wa jalla li malaikati la taktubu alaihi ma baina zalika min az-zunubi duk wanda ya bude farkon ranarsa da alkhairi ya cike karshen ranarsa da alkhairi Allah zai ce wa mala'iku kar ku rubuta duk abin da ya aikata na zunubi na zunubi gari na waye waye ya fara da alkhairi istighfari salati haylala la'asar na yi rana za ta faɗi ya ƙara yi Allah zai ce duk abin da ya aikata na zunubi kar ku rubuta masa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka yan uwa na so a ce mun faɗi abubuwa amma ina gani za mu kokari mu mu ƙarasa ko da gida ne akwai dalilai na yin abubuwa duk abin da kaga muna yi a cikin ɗariƙan nan akwai dalilansu babu wani aiki ɗaya da ake yi wanda yake babu dalili.
بسيد المختار ونوره وفيد المدرار فهبنا للمغن والمآري قاتلنا المرام والعوارف يا ربنا ربع بالعباس وسره ونوره النبراس وارفع قلوبنا بخير جمع لا فؤادنا بنور الأمة يا ربنا بسيد سماسي بنوره وعلمه السماسي يا ربنا بداية عبدلاوي ومن بسري لياوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الدير يا ربنا بسيد سقيرتي ومن به ذات الفيديتي نيل لنا الحديد والجبال فإتنا الجنون والكبال وافتح لنا الكنوز والعيون وانفي بنا الأدغان والغيون يا ربنا بشيكنا القليل قوس الورى ونوره الجميل فهب لنا المراد يا رحيم ولي لنا الامور يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والنجبي يا ربي يا ربي يا ربا ويا صمد فقم مقيسا لنا يا واحد العدو يا بر يا وسر يا عين المراد يا دل يا من لا له شف كلا ولا ولد أجس بيدا نفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حق ولا ند أنت القياس لكل قائف ودل يا بر يا أخو يا من لا له ضد فقد لأمتك الخلق غمهم ولا ينالهم نظم ولا أسد للمصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد طاهر الأنصاب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد علي أصحابه سند
فاتحة رسالة الفاتح yan uwa akwai dan uwanmu malam zubairu على آل محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبقنا سلك ولك والهادي إلى صراط المستقيم على آل أغلق دار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Abu Bakar wa Umar fa qalu li isbir fa innaka taftiru indana summa da abi mushabin fa nushira bayna yadayhi fa qutila huwa bayna yadayhi yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jiya da shi da Abubakar da Umaru sai suka ce kai hakuri zaka sha ruwa gobe a wurin mu shikenan da lokaci sai dauko Qur'ani kawai اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ala alihi wa qadrin gidari lazimi in Allah da za mu karasa wannan karatun da muke muna so za mu faɗi har sunan garin Shehu Tijjani sai da Annabi ya faɗi har dalilin da yasa muke bin Shehu Ibrahim duk Annabi ya faɗi duk kuma za mu faɗi insha Allah duk wanda bai samu iko ba ya nema za mu yi insha Allah ko da za mu yi wata muna yi za mu ta yi dariƙar Tijjaniya dalla dalla za mu dinga fitar da ita kafin mu shiga cikin ayyukanta albarka Annabi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah